أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه في قبل كراتو أسكنونا لتافينا آه تذكير الأبرار بأهمية الاستغفار زام تاشي آه منصومة زام تاشي شافينا وشافينا آه 81 أفضل أوقات الاستغفار ما في girman lokutan da ake neman gafarar Allah a cikin su wato kowane lokaci lokaci ne na neman gafarar Allah amma akwai wasu lokaci masu falala wanda sun tsara sauran lokuta to shi ne mala ya kawo waɗannan lokuta na farko yace inda sahar lokacin asubahi lokacin asubahi saboda me saboda Allah madaukakin sarki a cikin suratul ali imran da cikin suratul zariyat ya gaya mana yabo da yi ga mutane wanda suke neman gafara Allah a wannan lokaci a cikin suratul al-imran Allah ya ce wal mustaghfirin bil ashar da kuma masu neman gafara Allah da lokacin wato asuba lokacin da alfijir yake to da kuma Allah madaukakin sarki da yake faɗa a cikin suratul zariyat bil ashar hum yastaghfirun yace a lokacin asuba su suna neman gafara Allah kai kenan Allah madaukakin sarki wurare biyun nan ya ci da asuba asuba da haka lokaci ne mafi kirma na neman gafara Allah Robin Jarir wa bin Abi Hatim an nafi an Maula bin Umar anna bin Umar kana ya yuhi al-layla salatan thumma yaqulu ya nafi ashirna fa yaqulu la fa yu'adu salata fa idza fa idza qultu na'am fa qa'ada yastaghfiru hatta yusbiha وروى ابن جرير عن انس رضي الله عنه قال امرنا ان نستغفر بالاسحار سبعين استغفارة وقال جعفر بن محمد من صلى من الليل ثم استغفر في اخر الليل سبعين مرة كتب من المستغفرين بالاسحار وروى ابن جرير وغيره عن ابراهيم بن هادم عن ابيه قال سمعت رجلا من في السحر في ناهية المسجد وهو يقول رب أمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي فنظرت فإذا ابن مسعود وسحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر فوصفهم الله بهذه الداعة ثم وصفهم لشدة قومهم يستغفرون قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير الآية الأولى دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار وقد قيل أن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم لوقت السحر قال البيداوي وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة لأن العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروح أجمع للمجتهدين قيل إنهم كانوا يصلون إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون قلت مما يؤيد أن وقت السحر هو أفضل وقت للاستغفار ما جاء في السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مدى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيؤدى فيؤدى هل من داء فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أخير فيقول من يدعو فيستجيب له من يسألني بعديه من يستغفر لي فأستغفر له وفي رواية ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل أول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فآتيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر وفي رواية إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من دائم حتى ينفجر الفجر قال الحافظ وفيه أي حديث أن آخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار ما لا يكا waɗannan bayanai duka dai ya nuna mana cewa mafificin lokaci shine lokaci na asubahi na ce lokacin asubahi wato dab dab dab da fitowar alfijir kasan bayan Allah su ba sa bacci ina nufin ba sa bacci ba ba sa bacci kwata kwata ba a ba sa bacci dukan dare sukan tashi musamman kashi na uku na ƙarshe na dare suna raya wannan lokaci to galibi idan suka yi ta ibada suka yi ta sallah suka yi ta ayyuka na ibada to abin da suke yi ƙarshe shine neman gafarar Allah madaukakin sarki Allah kai mana gafara ibn jarir ya ruwaito daga ibn abi hatim daga nafi baran gidan umar shi ibn umar baran gidan ibn umar shi ibn umar din ya kasance yana raye dare yayi ta sallah yayi ta sallah yace amma sai dabda sai shi sai ya ce nafi'u ka asubantar da mu ka asubantar da mu sai ya ce a'a ba yanzu ba sai ya ci gaba da sallah sai can sai ya ga dab da asuba alfijir zai keto shikenan sai ya zauna ya ta istighfari har alfijir ya fito wato kun lokacin dab dab dab da fitowar alfijir haka nan ibn jarir ya rawaito hadisi daga ana zai ce an umarce mu mu nemi gafara Allah dab da fitowar alfijir so 70 kullum gafara so 70 kace astaghfirullah astaghfirullah na san da yawa kamun ku zo masallacin nan kowa ya yi jafar dan muhammad yake cewa duk wanda ya sallah da daddare sannan yi nemi gafarar allah a ƙarshen dare so saba'in to za a rubuta cikin masu neman gafarar allah da asuba wannan masu gafarar allah da asuban fa da kuka ji yan aljanna ne fa aljanna za a sa su na ka duba qur'ani ka ji da Allah ya lissafa su wal mustaghfirina bil ashar aljanna Allah zai ba su sana ibnu jarir har wa yau ya ruwaito da wani sa daga ibrahim dan dan hadim daga baban sa yake cewa naji wani mutum da asuba a gefen masallaci kun ga yau sallar da muka yi tafi daɗi ba lasfika na eh mana ko a to irin haka ne ya ji shi a gefen masallaci saboda ba a gane mutane sosai na ya gan shi ya ji shi a gefen masallaci ya ce sai ya ji magana tana tasowa ya ji yana cewa Allah ka umarce ni na yi maka biyayya kuma yanzu ga shi lokacin asuba ne Allah ka mun gafara yana ta ta wannan ya ce sai na na leƙa na duba na gawaye kawai sai na ga ashe ibnu mas'ud yake wannan magana shine yace to lokacin asuban nan da ake magana shine lokaci dab da fitowar alfijir shine farkon wato lokacin da dare yake komawa wato dare ya juya zuwa ga fitowar alfijir Allah ya siffanta masu biyayya a wannan lokacin da tsananin aiki da suke yi da irin tsananin tsoron Allah madaukakin sarki da suke yi har suna neman gafara Allah ibnu kafir Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya ta na nuna falalar istighfari lokacin asuba kuma an ce annabi yaqubu alaihi salam lokacin da yan uwan annabi yusuf komai ya bayyana na komai ya bayyana annabi yusuf ya bayyana komai ne ya suka gane sun yi laifi suka suka ce wa babansu ka nema mana gafara Allah to bai nema musu sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi ko yace da sannu zan nema muku gafara Allah ku kwantar da hankalinku an ce abin da yake nema lokacin yayi shine lokacin asuba da san daren ne wato shi yana jiran wannan lokaci Imam al-Baidawi yake cewa keɓance lokacin asuba saboda addu'a cikin shi wato ana karɓa da wuri sannan ibada a cikin shi tana da wahala lokacin mutane na bacci lokacin wato da yawa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wato kuma wanda suka yi tashi suka yi ibada kowa lokaci yana cikin nutsuwarsa na kowa yana cikin nutsuwarsa masu ƙoƙari na sallah sai da haka haka sabai suke sai su sallah har zuwa nan lokacin sai kuma su ta neman gafara Allah har alfiji ya fito su yi addu'a shine mala yace sai na ce yana daga cikin abin da ke karfafa wannan lokaci cewa cewa ya fi kowane lokaci falala wajen neman gafara Allah abin da ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan rabin dare ko ɗaya daga ɗaya daga ukun dare ya tafi to Allah yana sakowa zuwa ga saman duniya sai ce wa ke tambaya a bashi wa ke roƙo a amsa masa wa ke neman gafara a gafarta masa har asuba ta yi wannan sauka na Allah sauka ne wanda Allah kaɗai ya san iya yadda yake yi ba irin saukan mutane ba ne kai wani ya tsaya yana na cewa an sifarta ba wani ya faɗi wannan magana ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka maluma suke cewa nuzuri yaliqu bi jalalihi sauka irin wanda shi ya sani na yadda ya dace da shi ba mu san irin ta ba na da Allah ba duk abin da zaka tuna ba haka Allah yake ba na laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abin da ya kama da Allah da haka duk abin da shaidan ya kawo ma tunani cewa haka Allah yake kace ƙarya ne sai dai an je lahira za mu gan shi insha Allah a wata ruwa ya ce ubangiji yana sakowa maɗaukakin sarki a kowane dare zuwa ga saman duniya ya ce har sai wato ya rage kashi kashin ƙarshe na dare sai ya ce wa zai roƙe ni da amsa masa wa zai tambaye ni na bashi wa zai nemi gafara ka na gafarta masa a wata ruwa ya ce ubangiji na sabuwa zuwa saman duniya kowane dare lokacin da ɗaya biyu bisa uku na dare ya tafi ko sai ya ce ni ne sarki ni ne mai mulki ni ne mai mulki wa zai roƙe ni na amsa masa wa zai tambaye ni wani abu na bashi wa zai nemi gafara ta na gafarta masa hakan nan har asuba ta bayyana ta haske a wata ruwaya yake cewa Allah madaukakin sarki yana jinkirtawa har biyu ukun dare ƙarshe na ƙarshe ya zo sai ya sauko saman duniya ya ce waye zai nemi gafara ta waye zai tuba zuwa gare ni waye zai roƙe ni waye zai yi addu'a har alfijir ya fito hafiz bin hajar yake cewa a wannan hadisi yana nuna cewa ƙarshen dare ya fi kowane lokaci falala wajen addu'a da kuma neman gafara Allah. Allah wa Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Yeah. suna neman addu'a Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya abinda suka je Allah ya ba su sa'a wannan za su yi tafiya yanzu ko an jima ko gobe ko jibi ko daga nan har rayuwar mu Allah ya tsare mu Allah ya kai kowa lafiya Allah ya dawo da shi lafiya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim haka na abu da yi haka na sai da sabbi الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين akwai wani bawan Allah da wannan yan kidnapper suka kashe shi a nan wajen abaji satin da ya wuce ya ɗauko gyatumarsa ya ɗauko baba mashi da 'ya'yansa guda biyu da wata ƙanwarsa daga fara zai zo nan a nan da abaji suka kama shi wani abin takaici sun kashe shi amma sai da suka karɓi kuɗi wallahi sai jiya muka ji ashe sun kashe shi Allah madaukaki sun ke jigan shi na yau ke eh shi shi Allah ta san shi ashe yana wa wannan aminin na aiki ne Allah madaukaki sarki in jigan shi Allah ta ya huta mu kuma Allah ya tsare mu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من رحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين